shida wanda daidai da ashirin da biyu ashirin da biyu da wata na bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a yau muna cikin matsalar tamu ta ɗaya rabar gado ya ce sun mata fa'al fi ma zara mai masali ka zalika aidan ya to haka da aka sauran masalolin wa min al'auzirati ala zalika ita iya daga misali an ta mut imra'atun mace ce za ta mutu an zaujin tabar da mijinta wa arba'ati banina da 'ya'ya hudu kina mace ta mutu ta bar mijinta da iyanta maza guda hudu to kaga yanzu inda za a raba asalin da masu alan a hudu cikin da shi miji ɗaya ke da kwai a cikin hudu to amma za ku je za ta koma sun mai mutu a hannun abu na sannan iyan nata da take da kwai hudu mazan ɗaya sai ya mutu shi ko in ya mutu sai ya bar anibinataini anibinaini wa banataini sai bar iya maza biyu da iya mata biyu shi wannan ɗan da ya mutu kuma na baya wa ya mutu a sani na biya ilo a cikin ɗiya hudu wancan ne a ɗaya mutu ko har ɗaya ya sake mutuwa shi kuma ya bar an salatati abuna ya bar ƴaƴa uku maza wa salasi banatin ya bar iya mata uku kenan mutuwa nawa za ka yi uku da wancan da farkon matar a janar riga za ku yi فمسألة الميت الأول من أربعة أسأل ممتي نهركو وسأل إلى هدين من شيء تمتكو تبر مجنتا لديان تبرا هدو أسأل شي مجد إيش ركو أهو توزي سوديا su hudun aka zo ya za a raba musu yanzu ba zai rabu ba to shine za ku je za a buga shi to shine yake cewa وتسيغ من ستة من ستة عشر تتكوما شاشدة سأميدا تا أبقى تتزمون نبيكي على وتقرا شاشدة إن أكا ميدا تشاشدة كنو نسولو أكا يجينا سهولو kenan wanda yake da ɗaya nawa za a buga mishi sa hudu kenan miji yana da ɗaya ko lizauji arba'a miji yana da ɗaya cikin hudu su kuma ɗaya a can kowa bai samu guda guda ba lokacin nan yanzu kenan abu nawa zai rage a cikin sha shida an hudu su kuma su ne su hudu kenan ro za yi uku uku shi ne ce wani kullibnin salasa ko da ɗa'iya da uku uku in ga raba dukiyar tara da daidai wa wasu alatul mai sani shi kwa mamaci na biyu da mutu asalin matsalar min sittatin a shidda ne ko shi ko muka ce ya bar ɗiya maza biyu da ɗiya mata biyu ɗiya maza ninki ta gare su kowa iya da biyu biyu hudu ɗiya mata ɗaiɗai ba shidda ba to da suke da naka biyu wasalis shi ko mas'alar mamacin na uku shi ko muka ce ya mutu ya bar ɗiya maza uku da ɗiya mata uku bibi sau uku nawa shidda ɗaiɗai sau uku uku tara kenan shi ne ce wasalisu min tis'atin kenan shi ko na uku mas'alar shi a tara take ya ce wa kullum mas'alatin baina wa baina samin muwarras fiha muwafaqa bisulus ya ce kowace a cikin kaliba da labawar aka gadan aka ba shi gadan ya ce akwai muwafaqa kenan a cikin wajen sulusi ya ce abinda za mu yanzu in a ce dama asali ba a raba ba gaba ɗaya sai mu koma baya kenan فنرد ستة إلى ثلثها اثنين yace sai mu mai da shiddan nan zuwa sulusin ta araba shidda gida uku nawa za samu biyu shi ne biyu wata a ita ma tara mu mai da ta ila sulusiya nawa za samu salasa kira ita ma tara na karba ta uku nawa da sulusin ta uku yawwa sun mananzuru bai da idinani wa salasa sannan mu dibi tsakanin biyu da uku fanadiruwa mutabayinai sai mu samu sun sha bambam to saboda aka fanadiru a hadu ma fil akhar sai mu buga ɗaya cikin da in mun ga dama mu buga bibi sa uku ta bamu na shidda in mun so mu buga uku uku sau biyu ta bamu na yawa shi ne da ɗaya ɗaya ɗaya wanda muka zaɓa ya sulu sitta sai a samu shidda wa nadribuha fi mas'alatil mayyit al-awwal sai mu buga ta a mas'ala ta mamaci na farko nawa muka raba ta 16 ko 16 kenan in muka buga ta za ta bada tablugu 96 96 in muka buga sha shidda shidda sau shidda nawa za ta bada? tisin da shidda goma goma sau shidda ba sattin ba? to shidda shidda sau shidda talatin da shidda in ka buga nawa tisin da shidda yawon wahiyar jami'a to sai mu dawo falin zauji minar wasu alatin ula arba miji a masu alatar ruku ina da hudu fi sittatin cikin shidda bi arba'atin wa ishirina kenan za ta koma kenan ishirin da hudu kenan miji yana da hudu za a buga mashi ita sau shidda sai ta bada nan yawwa wali kulli wadi min al-ithnayn min al-ithnayn al-hayyin ko salasa yan uwa biyu wanda suke masu rai abi da suka mutu kowane ɗaya masu rai a cikin ukun nan iya ga uku fi sittatin za a buga ta sau shidda nawa za a bada sha takwas bisa mani ta ashir wani mai sani muka dawo wajen mamaci na biyu da mutu minan ula a na harko yake cewa salasa ya ce yana da uku fi sittatin cikin shidda uku uku sau shidda salasa fi sittatin ko bisa mani ta ashir sha takwas ya ce faƙasima ala mas'alati ya ce za ka raba ta to a mas'alar shidda ya gani salasa sai a samu uku wahuwa juzu'un sahamin kenan samun mas'alati kenan shi ne yankin rabu a cikin mas'alar shi wacce ta farko da muka yi ya ce fadirin bihi nasiba kulli wahid min warasati kowane mai gane shi sai ka buga mashi abin da za a bashi saboda ya kun li kulli ibnin sitta kenan in an ka buga haka kenan kowane da zai samu shidda shidda wani kulli bintin salasa ko ta ɗiya ta samu rabi uku ya ce wal mayyitin salis shi na uku mamaci minal mas'alatul ula a mas'ala ta farko in aka mai koma na banshi salasa fi sittatin bi samaniya ta ashar shi kuma sha takwas fa kasima ala mas'alati shi ma za ka raba shi a mas'ala da wancan taran nan ya kun hasil sunayn shi ma za ta samu biyu o juzu samiya fa az kullu wahid min warasi shi ma ba su gane shi ko wanda ka bashi laban shi min mas'alati amma me zaka yi madrun bi juz'in sami kenan zaka rubuta shi zaka buga shi a juz'in wannan rabon kenan rabin shi ya kulli kulli ibn arba kenan kowane da zai samu hudu wa li kulli binti islam mace kuma ta samu biyu kenan mas'ala ta kare wannan shine ake ta annawasi a samu mutuwa bayan ta hannu a samu wata mutuwa ta biyo baya sai kuma yanzu sai sabon babu na mawa ne irsa dan taba kaɗan kuma sa'ala ɗaya biyu ko ina akwai lokaci kirsimin da
لا يمكن أن يكون الكافر ولا الكافر المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لا يتوارث اهل ملتين شركا ولا يكفي الكافر من طريقه المسلم في دماء اهله ولا يكفي المسلم من الكافر في قول جمهور الصحابه وآمة الصحابه من حديثين سابقين ولا يكفي الكافر كافرا اخر منه ليس في الكفر ولا يرث اليهود والنصارى والعكس ولا يرث الكتاب وطن والعكس ونحو ذلك من حديث عبد الله بن عمر
to sai mu zo sabon babi yace babu mawaniyar irsu abin da yake hana ai gado gashi dai an zana yadda ake gado to amma akwai abin da za a yi a hana gado to malam yace wahiya salasatun abubuwa ne guda uku wanda suke hana gado za mu hana da babban a haduwa ya ce ɗaya daga cikin uku iftilafu din saɓanin addini idan addini ba ɗaya bane ko uwa ɗaya ba ɗaya ne ko uba da ɗa ne ba ɗaɗe wala ya risu ahlu millatin ahla millatin ukhra ma'abota addini ba sa gada wani ma'abocin addini daban saboda mai liƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hadisi usama bin zaid saboda hadisi na manzalar sarrafa da hadisi na hadisi na wannan hadisi na usama bin zaid Allah ƙara masa yarda yake cewa la yarsul muslimul kafira wannan kafirul muslim yace musulmi bai ya gadan kafiri kafiri ba bai gadan musulmi kenan in aka yi da musulmi uba kafiri to ba mu gano tsakanin in uban zai mutu in dan ma zai mutu kowa bai gadan kowa wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Abdullah ibn Amr la yatawarasan la yace la yatawarasu ahlu millatayn shatta yace ma abota addini biyu wanda ya sha bamban ba sa gado to wannan shi ne kenan abin sabuwar mas'alar da suke nan wanda cewar ma'abota ko da ba musulmi ba ne in addinin su ya sha bambam to ba in za ka musu hukunci bisa gane juna da yahudu da balasare kenan ba sa gane juna kenan wani an ma tsakanin musulmi da kafiri fala ya risu alkafiru min qaribihil muslim kafiri idan dan uwan shi musulmi ya mutu makusance shi ko da da uba ne to bai gane shi bi jima'i ahli ilmi jima'in malamai gaba da haka nan shi ma musulmin wala ya risu muslimu qaribahu al-kafir shi ma musulmi dan uwan shi na kusa amma na jiniwa kafiri idan ya mutu shi ma bai jin gane shi fi kauli jumhuri sahaba a maganar dukkan sahabai gaba ɗayan su wa ammatul fuqa dukkan malaman fiqh saboda hadisai guda biyu sun gabata wanda makaranta yanzu wala yarsul kafiru kafiran kafiri ba bai gadon kafiri amma a akhar idan ya zama to min millatin ukhra addinin daban kenan yanzu misali wala yarsul yahudi al-nasrani wala al-aqs bai hude bai ya gadon banasare banasare bai ya gadon bai hude ina addinin su ya sha bambam haka nan wala yarsul kitabi al-wasani wanda yake ma'abucin littafi ko bai hude ko ba nasare ba sa gadon mai butar gumaka wani su ba su aikin littafi ko da yake yanzu kuma wani abu ya cakuɗa hailo ga yanzu kuma ma'abuta littafi hailo su zama wasani hailo sai ka samu yanzu misali kirista amma kuma ya sa gumki gaba kaga ya zama gashi wancan bangaren kuma ya da wani bangare da hailo eh ka gani ka bai gane shi wannan akas haka nan wasani bai gane kitabi wani hau zalika da mamakanci wannan yari da abdullahi bin amur as-sabir a cikin shi ta mun cikin shi ya ce wal murtad mai rudda har yanzu muna a abinawar kowa da mai rudda da kafin yi mai mamaci duka ana nan wal murtad wanda ya rudda na ya risu ahadar bai gadon kowa fala ya risu karibuhu al-muslim wala karibuhu al-kafir shi mai rudda in yana dan uwa musulmi shi ya bai cin gane shi in ya dan uwa kafir shi ya bai cin gane shi shi kowa bai cin gane shi to wanda bai ba cin gane shi ya zai da duke shi shi ne ta zama yin betul mal yawa liwuhum hadisi usama saboda hadisi na usama wa hadisi abdullahi bin amr as-sabiqaini wa hadha mujmu'un alayhi wannan malamai sun yi ijma'i kenan da wancan da wannan duk gaba daya har yanzu muna cikin mas'alar da ta farko to wannan ma gaban shi ne malam dole na yawwa na biyu a gaba ga shi a rasa wannan eh ga can gaba gurin da yawa
روى الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ربه تزوج امرأة أبيه وأن وأن يقتل ماله.
تشيكي halar dai muna masalar ta farko dai wa in matal murtaddu idan mai ridda ya mutu mutum da ya ridda abin da ake cewa ridda shi ne mutum ya faɗi wata kalma wanda za ta nuna shi kafin kuma a mushi bayani ya san matsayinta da mutum na wani musulun bai sani ba to in bai sani ba sai a ce to wannan kalma idan mutum ya santa amma fa ya zama abin da a iya jahilta akwai abin da ko ya ce bai sani ba za a ce bai ne ƙarya yake yawwa kenan ya faɗi kalmar da tana yiwa shi biya sani ba to wannan dole a sanar da shi saboda haka a ga mashi aƙidar shi sani in ya gyara in bai gyara duka misali ji alibin dirham lokacin da yana aikata bida a shi da farko in sai wa da kawai wasu kalmomi sai sai Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah bai riƙe annabi Ibrahim Khalil kenan wannan hukuncin shi hukuncin menene ridda sau da karyata aya ta alkur'ani wanda ya karyata aya ɗaya ta alkur'ani ya yi rida ya yi rida abinda Allah ya faranta an ka ce farla wani karyata shi ma rida ne to sau da haka da ya shiga wannan hanya sai aka kira wannan kira shi khalid alƙasar sarkin garin su ya ce mashi wannan abu da kai ka jami domin wannan rida ne a musulunci kawai ya ci gaba da haƙi da shi kenan da gangam yayi saboda shi ne Khalid al-Qasar ya sa a kawo shi ranar sallar da yanka shi yankan rago ya mishi a gaban mutane eh saboda ka kenan kaga wannan amma abu wanda yake mutum da ya sani wani abu shi ne ake wannan da da mutum ya sani to wani dole ne kawai babu wani wani zancen alimahu zarin sa kaɗai saboda haka shi yasa akwai abubuwa da yawa wanda mutane suke a yau a zahiri riddan ko hukumcin kisa ne da haka kada ya dai matsalar ta yau da kuka sani ne al'amuran na siyasa shiga duniya yanzu misali wannan abin da aka samu matsalar nan ta kano a kaga su ma malami a ƙarshe da suka yanke hukuncin kisa a kano suka yi a ta haka suka yi sau da abu ne wanda mutum ya yi shi kuma wanda ya sani da cewa haka ne da aka dole mutum aka bashi wani hukuncin kisa kuma babu wani da za a zagaya in banda wannan ɗin sau da haka kenan abubuwan da mutum zai yi ya zama ya yarda suna da yawa ɗaya daga ciki idan mutum ya aikata ya yi rinta sau da haka kadai sai a bibiye shi iya tuban bai tuba kawai sai a kashe shi to a nan zai ke cewa idan mai rinta ya mutu ko a kashe shi famaluhu fai'un dukiyar shi shi ai mai rinta ba wanda yake cin gane shi dan uwan shi musulmi ya ci dan wani ba kafin ma bai ciyo shi ai yanzu shi ai ga inda yake da ya ce shi musulmi kuma a kira ya rabu da kafin kuma yanzu ya rabu da musulmi kenan shi dama ai bai tare da wancan kafin ai rabu da wani kenan shi kafiri ne amma kuma ba su mamin da cin gane shi yace da hadithu usama asabi ko da hadithu usama asabi walima rawal imam ahmad kenan fa malu fai'un duke za a mai da ta baitul mal so da ka abin da ya fai wanda Allah ya ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura kenan duke sai ta zama ta al'ummar musulmi so da haka ba wani zai shiga da shi so da yamin da imam ahmad ya rahoto da wani sama daga bara bin azim allah kara masa yarda annabi sallam amara bi qatl rajulin tazawwaja mar'ata abi annabi sallam ya sa a kashe wani mutum da ya auri matar baban shi idan mutum ya auri matar baban shi hukuncin zame to da sharadi in kaga an haka kenan ya halitta abin ya yarda cewa ya halitta to shi wannan da ya haka ya yarda ya halitta to wannan ya karanta ayata alqur'ani inda Allah ya haramta yace ya halitta saboda aikata sai amma inda da ya aure ta ita shi bai sani ba babu shi so da haka dai aure za a bude shi kenan an gane amma kuma ya sani ya aure a dole a kashe shi yana ga halitta shi yasa ai hukunci jiya mutum zai aikata su idan wani bai kai karshe ba amma inda aƙida shi ce ya yarda kaza kaza ne to kashi da yi sai da ya yarda to a nan sanin ya umarta a kashe shi ya ce kuma a amshe dukiyar duka kenan ta zama ta bai tunya ta zama kai babu wani zancen gado a nan da saboda haka yanzu kenan allah yarda za mu tashi na biyu daga cikin abin da suke hana a gado kenan shi ya zama bawa yana da mun yi babban na harko kafirci yana tsakanin musulmi da kafiri to yanzu misali kaga a yau za ka samu mutane da ya a hukuncinsu musulmi ne amma a ƙiƙa na al'amarin ko za ka samu wani ba haka bane kamar misali yanzu mutum nawa musulmi ne gashi a zahiri kuma amma abin da yake na kafirci ya yi rudda ya yi kaza abubuwan da shi koyi ba akwai amma kuma aka zo kaɗai raba duke ya zai to kaga wannan zahiri a ƙiƙa da gaskiya ba za a raba duke shi ba ga musulmi kuma za ka kenan dole ne ana tsakanin Mm. abu ne mai yawa misali yanzu duk abin da Allah ya faranta idan mutum ya zo ya ce wannan abu haramu ne to wannan in ya sani ya zama da haka na idan mutum abu da Allah ya haramta ka halitta ka sani shi wa mutum ne rikin yanzu misali sai mutum ya sha giya ya hukumin shi muna da za mu shi sai ce giyan nan ta halitta da shi ke yanzu ya yi rida kadai sai a bife shi in bai toba kawai kashi zai mutum ne aikin fasikanci saboda haka sai aka ce mishi a ba mu kyau shi a shi bai sani ba saboda haka kadai ba a kai shi bugari aka yi ce na sani kuma ya halitta amma da ta yi na sani bai halitta ba na aikata amma na san ba kyau to hadi za mu shi amma ba za ka yi gwanci amma in yace ya halitta wani sa shi sai dai mu in yace ya halitta ya zama to inda yake ana iya a samu jahilin wani yanzu misali kamar musulmi ne a wata ko zimbabwe ko wata cote d'ivoire musamman a shekarun baya idan ya yi haka ba wa maki na taɓa ba ku labarin wani wani ana ce mishi abdallah da ya zama a niyamai ya yi university abulmunin da take ko yawwa to a gida ɗaya muka zauna da shi sunan shi abdullahi in kwa dibon asalin iyayen shi yan nijar na yankin tawa amma kuma sun daɗe a can sun daɗe duk yan zuma a can suka yawa musamman musamman nijar ba ina da sun shekaru da iyaye da kakanni ne to sai wata ran ya ɗauko mu hoton katarbandis sai ɗauko hoton ɗan shi ɗan jigola mutuwar ɗanar sun ce abin da ka taba aure ke rogo a ne yabewa ka wani da ce a bita aure bai ce lokacin iya kolej lokacin iya kolej da ce akwai abokin shi da ita suka samu wani ba da shi abin da ba ke haramu na kake hudu ki ce kariya kake yaje wani kariya kake ki ce ba gano ka wallahi wallahi ne ne gano ta ka wace abu ko mai zani amma tun da ke ta zuwa Nijar sai a wannan zuwa kawai ne mutum ta kashi a wani ne ko mu sani ba ko na tabbata da ce kowane mai wanda ya sani ba yau ba karatun ba suke a ci ko kaji abu ba ga shi ko musulmi ne amma shi shi har murna yake yana jin daɗi ce shi kamar ne ba hodi sai da ya ce kuma da aka ce ya kai kawala da ya bar da ta wala kariya ne ta kwanta ta mai wala ka zuga da yana Allah da haka yanzu sai in ya zo irin wannan to irin wannan abubuwan duk abin da Allah ya haramta idan mutum ya halitta shi kenan kadai ya yarda inda ya sani amma an bai sani ba kuma wani hukunci ne daban kaya ku a yanzu abubuwa da ya ga mutum ya halitta wanda tabbas ya nuna cewa haramu da su nuna ba
خبر كان وأخواتها بذات الجنية ليس من قول الله إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإبراهيم هذا ذلك بما أتوا كانوا يعتدون قالوا قال فعل فعل ماضي لكن مبني على الضمة لقال يبني بواو واو الجماعة واو الجماعة والجماعة دليل مبني في محل رفع اسم كان يعتدون فعل المضارع فعل الماضي مضارع مراد وعلامة الرفع ظهور النون لأنه من أفعال أفعال الخمسة والجملة فعلية يعتدون في محل نسب من خبر كان to yayi sai ma da ce abu na biyu inda labarin kana da yan uwan take zuwa jumla fi'iliya na satin da gabata jumla ismiya yau kuma jumla fi'iliya kamar da Allah ta rage ta lu'ina alladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika ma sauwa kanu kun ga kanu ko to shine ina yake yace ya atadun kanu yace kana fi madi nasib wa walin ala dhanbi litisal bi wawil jamaa wawil jamaa yace zamiri ne mabni bi ma rafi ismu kana shine ismu kana kanu din na wawu din shine ismu kana ya ataduna fi'il mudari shine fi'il mudari marfu wa alamatu rafi alamar rafa ta tabbata numuna tana nan ba hudda ta ba لأنه من الأفعال الخمسة أنا تكيف لك أقول أبي أن يفعل أن تفعل أن يفعل أن تفعل أن تفعلين يتتوانك كما الجملتين والجملة الفئلية لكتي يعتدون إن في محل نسب وإن نسب أن خبر كان شين لبار كان ومثل ومثل ومثل المصلون أمثل المصلون نعم
المتلون اسم أنت مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر الثالث الثالث هو يقيمون فاعل مراد فعل فعل مضارع فعل مراد مراد مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون لأنه من أفعال الخامس الخمسة الخمسة والجملة فعلية يقيمون في محل نسب خبر أمثل to shi ke misali ka ce amsal musallu na yukimu na lail amsa ka ganta ko yake cewa almusalluna da aka ce almusalluna shine sunan na amsa ismu amsa marfu wa alamatu rafihi alwaw me yasa bi annahu jamu muzakkar salim wa jamu muzakkar salim ne wa ake mujruha yuqimuna fi'l mudari marfu wa alamatu rafi thubutun nun لأنه من الأفعال الخمسة والجملة والجملة الفعلية يقيمون لنا أكتي في محل الناس نقول الناس بني خبر أمس دومين labari na kana da ƴan uwanta wata da sama ake mishi sunan ruwa labari wata da sama kenan jumlar shi yasa ake cewa jumlar fi mahallin nasibin shine khawru amsa kenan kaga sabanin wancan wa misru jaka wa mislu bada salihun ita tukuru buruto wa kafara ma kuna kuwa jizatu shari'a ya tazakaru buruto fi mahalli mutane kabaru mata wani gudu ma zala khairun alizimu bainan nasi ya ummu bainan nas ummu ummu bainan nas wata bara ma zara kuna kuwa jikin duniya da alamu bainan nas
ya ummu ya ummu ai bainan nas shi mahallin masani kabar azala ya ce wa misulu ba ta ɗalibu ya tazkiru da durusan ɗalibi ya kwan yana mazakarar darasinsa ma'ana yana muraja'a yana to a nan da aka ce fa khabaru ba ta kuna jumlatin fi'iliya shine ya tazkiru a ɗalibu shi ismu ne yana da shi ya tazkiru durusan shine labarin fi mahalli nasibi khabaru ba ta wa misulu ma zala alkhairu ya ummu bain alheri bai gushe ba yana hada tsakanin mutane ba na hada mutane labarin ma za da huna jumla fi'iliya ya ummu inda da aka ce bainan nasu kenan da fi'ili murari in nan da jari da majrur din nan su ne labarin fi mahalli nasir kenan jumlar gaba daya fi mahalli nasir khabaru ma za da shine labarin da ma za da kenan jumla ta kare ita wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك.
لا يا رحمن لا تشفع